أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بنا من تاب muna sha takwas ga watan shida hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ranar tara ko ga watan goma sha biyu miladiya dubu biyu da ishirin da biyar alkhali da ke cikin wani ranaku muna roƙo allah ya datar da musu abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya kare mu muna ƙara godiya ga Allah da ya ba mu dama na ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka matan al'aqidatul wasatiyya na Sheikhul Islam bin Taymiyyah Allah maɗaukin sarki ya ƙara rahama a gare shi wanda jiya mun kwana shahi na hamsin da uku yau insha Allah za mu tashi shahi na hamsin da hudu zuwa abin da Allah ya so kan mu manta fasalin da ya gabata mun yi bayani ne a taƙaice game da mazhaba ahlus sunna wal jama'a game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun bayyana kamar yadda malam ya hakaito cikin wani littafi cewa daga cikin usul na ahlus sunna wal jama'a zukatansu da harasansu sun kubuta daga suka ko kulle kiyayya ga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin abun da ahlu sunna wal jama'a suka yadda da shi suka kudurce shi a matsayin aqida dukkanin hadisai da ayoyi da suka zo suna tabbatar da fallan sahabbai suna imani da haka kuma sun yarda da cewa duk wanda Allah ya ce dan aljanna ne a cikin sahabbai da hadisi da ya kebance shi a keɓe to suna yarda da wannan hadisi suna imani da su musamman inda mutane guda goma da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin wannan hadisi sannan suna girmama iyalan gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna nuna musu kauna da kuma ba su kariya ahlus sunna wal jama'a sun kudurce cewa duk yadda wani dan wani zamani zai samu matsayi to bai kai na annabi bai kai na sahabban manzon Allah ba al'umma mafi alkhairi sune wa'inda manzo Allah ya rayu tare da su suna masu imani da shi suna girmama matar manzo sallallahu alaihi wasallam Aisha da sauran ummatul mu'minin ahlus sunna suna kame bakin su daga abun da ya gudana tsakanin sahabbai na wani rashin jituwa ko rashin fahimta da aka samu tsakanin sahabbai ba sa shiga a cikin wani kuma ahli suna ba sa kudurta cewa sahabbai ma'asumai ne a'a kuma suna iya fadawa cikin laifi kamar yadda wasu baya suke fadawa amma duk da haka dai su suke da falala da daraja wadda mu ba mu da ita Allah subhanahu wataala ya karbi ayyukan mu na alkhairi لو دام تاشي الفصل الثالث فصلين أكو التصديق بكرامات الأولياء غزغة كرامة نولي الله Allah suna sun gazgata akwai karama Allah zai iya karrama wani bawa daga cikin bayansa wanda yake masoyi ne na Allah yana son Allah kuma Allah yana son shi Allah suna ba sa inkarin karama sai akwai bambanci tsakanin mu'jiza da karama abinda ake ce ma mu'jiza shine mutum ya zo da abun da ya saba ma al'ada ba ku san da shi ba a ɗabi'a ba a yin shi kuma yana da da'awar shi annabi ne to wannan sai a ce mu'jiza ce Allah ya bashi annabawa Allah subhanahu wataala ya basu abubuwa da yawa da suke yi wanda ya sa ma al'adar mutanensu kuma su ce su annabawa ne kuma annabi isa yana raya matacce kuma annabi musa yana sanya hannunsa ya fito yana haske kamar manzo sallallahu alaihi wasallama yawaita abinci abubuwa ga sunan ba su isa sannan shi kuma karama abu ne wanda Allah subhanahu wataala zai fito da shi daga cikin bayansa ya saba ma al'ada amma mai wannan abin babu da'awar annabta tare da shi kamar yadda na kawo mana kissar wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sun kasance in za su taho da dare sandan da suke rike da shi sai su ga yana musu haske yana zame musu hintila ba tare da su yi wani tsari ba wani tsari ba Allah ya karama su da irin wannan abubuwa to wannan karama akwai ta kuma a tsari na ahlus sunna a aqida na ahlus sunna waliyan Allah ba sun takaitu bane akan sai shehi wani ko sai malam wani a'a suna nan a kofa buɗaɗɗiya wadda Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah ta saurara ku ji waliyan Allah babu tsoro a tare da su kuma ba za su bakin ciki ba shine wanda suka yi imani da Allah kuma suka kasance suna jin tsoron Allah wa'innan su ne waliyan Allah a ko'ina a koyaushe ana samun su kai ma in kana so ka zama ciki kana zama menene sharaɗin zama waliyi na farko imani da Allah na biyu ka bi dokokin Allah ka tsaya akan inda Allah ya tsaye da kai kada ka saba wa Allah shi ka zama waliyi dama sabanin wasu tilkoki su a gurin su sai kana da babban rawani kana da babban majalisi kana da kaza shine ka zama wali ko da kai dan iska ne aqida ahlus sunna ba haka yake ba walitta ana samun ta ne ta hanyar jin tsoron Allah da aiki na gari kawai ba ka mutum bai zama wali ko mi ma da ta shi in eh wani sai a ce saboda ya kai matsayi zai ma baya sallah saboda shi waliyi ne kuma shi ma san ƙarya yake yi dowai abin da ka ji suna faɗi sun san ƙarya ne iskanci ne wallahi a ƙarshe na yin wannan shi wani ma kuɗubi ne ya wuce waliyi wani ya ce shi in ba don ma harkar karatu a faɗi ba da ma bai hudu wannan magana shi a ɗariƙar tijjaniya ya taɓa zama a matsayin Allah shekara shida shi ya taɓa zama Allah shekara shida to Allah wa Allah cikin ka ko Allah bakin ka ga san dai ƙarya ce sun sani duk abin da suke faɗa na ƙarya sun san ba gaskiya ba ne ƙarya ce mu Allah ya gaya mana shugaban 'yan iska na makaryata shine fir'auna abinda Musa ya zo da ita Allah ya ce wastai ka nata anfusuhum ko ba haka bane wajahadu biha wastai ka nata anfusuhum sun yi jariya ne da gaskiya amma lokacin su sun yadda abinda annabi Musa yake faɗi gaskiya ne to duk wani wanda yake da aqida ta bid'a wallahi ya san abinda ahlus sunna ke kira gaskiya ne kuma ya san abinda ahlus sunna suke akai shine daidai amma saboda matsayi da namiya da sauransu sai a ƙibin gaskiya a zo ana bin abin da bai dace ɗaya mi shi da yake ya ƙarasa bayanin ko Allah mun gode wa kaji ma ashe ya ƙara wani bayani wai da ya noma ya gaishe gane ashe shi ba Allah bane da Allah bai noma Allah ya mutanen nan kuma ku bari in ba ku wani sirri yadda duk ka ga mutane a inda ka gansu hakan dai suke kamar yadda kuma hakan kuke misali yadda kai yadda kai ahlus sunna sahabban manzo Allah masu daraja ne masu karamci ne Allah shi kaɗai ne yana sama ta bakwai da zatinsa ya daidaito akan al'arshi yadda ya dace da shi ba shi na ƙi da mu ba to wannan da ke ce ma Allah na koyina shi har ga Allah ƙi da shi kenan shi ya da haka har ma ya zo yana faɗa yadda ka san mahaukaci zai kalle ka ce ma mahaukacin banza in mahaukaci ya ce ma mahaukacin banza da gaske yake ko ƙarya yake eh shi a gurinsa da gaske ne kai mahaukaci ne to haka masu mayagun aƙidun nan su duk suna ganin kawo ba kan gaskiya kuka ba kuma su ne ba kan gaskiya ba dan makaho ya tafi ko ka kira shi ya dawo bai bai gane Allah ka shirya da min usul ahli sunna yana daga cikin usul ahli sunna at-tasdiq bi karamat al-awliya gazgata karama waliyai وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات da abin da Allah yake gudanarwa a kan hannayensu wanda sun saba ma al'ada fi anwa'il ulum na daga cikin nau'ukan ilmomi al-mukashifat da kuma abubuwan da za su bayyana su ga su kuma sun faru wa anwa'il qudrati da kuma nau'i nau'i na ikon yin wani abu wa ta'thirat da kuma tasirantuwa kal ma'thur an salif al-umam kamar da irin abin da aka samo shi a al'ummomin da suka gabata fi suratul kafi a cikin suratul kafi wa gairiha mutanen da Allah ya ba mu labari a suratul kafi suka zo suka kwanta suka kwanta shekara nawa suka yi cikin kogo sun mutu ne cikin kogon sun yi shekara shekara nawa dari uku da nawa dari uku da tara a mace suka yi su ko kuma a farka suka yi su ko a raye suka yi su an gane tambaya nan mutanen da suke cikin kogo Allah subhanahu wataala ya karrama su da karama ta waliyai sun yi tsawon shekaru ga sunan ba su lalace ba ba su canza ba kuma ba sa ce ba sa sha ana ba su kariya daga zahir rana ana ba su kariya daga mummunan sanyi haka ne a ga waliyai Allah na kwari ni ko tambaya ta anan shin shekarun da suka yi sun yi su a mace ne daga baya Allah ya tashe su ko suna kwana ne daga baya Allah ya sa suka farka ko kuma gaba ne su haka ne ko? to likitoci suka yi bincike suka ce akwai kwana akwai suma akwai mutuwa da kwana da suma da mutuwa ɗaya ne me bambancin su shi kwana ya hanka ce wane wane wane kana ya kaɗa shi amma in mutum ya suma ko ka ce wane yana tashi ko ka dake shi yana tashi amma in ka taɓa zuciyarsa da jininsa suna aiki ko ba su aiki ta amma in mutum ya mutu kuma suna aiki ko sun tsaya da su ɗan ɗan ashabul kaf cikin ukun nan wanne ne Allah ya tsasa to wannan shine likitoci suka ce da shi koma kun gane koma ilimin mutum a ce ya shiga koma an samo shi ne daga ashabul kaf a zo a dibi mutum bai moci komi an kame bai ji bai gani ko an kira shi bai amsa kuma bai mutu ba sai a ce ya shiga koma da wannan ne likitoci su gano ana kana iya shiga koma ka kuma komo kana iya dogon suma ka komo don ga su in Allah ya samu su dogon suma da yake rai ga hannunsa yake kuma ya dawo da shi da inda sun mutu ba su tashi kowane mutum a rayuwa mutuwa nawa zai yi bayan busa mare kana mace kan zama mutum to yanzu mutuwa guda da saura da kai ta baka kara cikin sun sun shiga koma ne wannan karama ce ta waliya inda ku kula da kyau a yanzu a duk cikin mutum tamanin duk cikin mutum ɗari da suka kai halin shiga koma mutum nawa ake samu su iya dawowa su yi rayuwa ba su da yawa duka da an ce mara lafiya ya shiga koma to sai ga ana ce an ɗebe dai an dai ɗebe mai rai ko da ya dawo ba a sa ran ya daɗe yana mutuwa wa gairi hada wani wannan wa an sadar hadhihi al-ummati min as-sahabati wa tabi'in da kuma abinda aka gani a farkon wannan al'umma na daga sahabbai da kuma tabi'ai wa sa'ir qurunil umma da sauran karni na al'umma wa hiya mawjudatun fiha ila yawmil qiyamah ma'ana ita wannan karama mawjudatun tana nan fiha a cikin wannan al'umma da kuma mutane kenan ila yawmil qiyamah har zuwa ran tashar qiyamah ma'ana dai ahlus sunna suna da imani da cewa Allah yana iya karrama mutum da wani abu wanda ya saba ma al'ada ba sihiri bane ba komai bane kuma dai Allah ya karrama shi da wani الباب السادس باب نشد من طريقة أهل السنة والجماعة وخصالهم الحميدة من طريقة أهل السنة لدك حنجر أهل السنة والجماعة وخصالهم الحميدة دبيئون سنكركي دبيئو أبن قولي والكن دبيئو نقري ويشتمل على فصلين وأن بابي ينا أمشر فصلي قدابيو الفصل الأول فصلي نفرقو اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بن تفرك منظم الله غرابنا منظم الله لا بالانس ده حديثا سدا أيوكانسا اتباع سبيل السابقين لكما بن حنير وإن سوى غباتا متانا كيركي الفصل الثاني فصل نبي في خسالهم الحميدة زي بياني أكن تبيعو النبري game da ɗabi'un sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma da yace al-fasalul awwal fasali na farko ad-din wal iman qawlun wa amal haka ne ko ma'ana addini da kuma imani shine fada da kuma aiki shine zai zai mana bayani ita thumma min tariqi ahli sunnati wal jama'a yana daga cikin hanyar ahlus sunna wal jama'a اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بن تفرك منظور صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا abin da yake a ɓoye da abin da yake a bayyane mana duk wasu dalilai na shari'a da suka tabbata manzo yana aikata wani abu a gaban mutane yake aikata shi ko a bayan ganin idon mutane ne inda ya tabbata yana daga cikin abin da manzo Allah ya karantar a matsayin addini su suna bi ba wani abin da suke canzawa daga cikin abin da manzo Allah ya umarni da shi tibau sabilis sabiqin al-awwalin kuma suna bin tafarkin magabata na farko min al-muhajirin wal ansar na daga muhajirai da ansar shine muhajirai mutanen makka wanda suka yi hijira suka bar garin makka suka bi manzo Allah a Madina saboda addini al-ansar da ansara su ne mutanen Madina su kuma sun karbi bakuncin manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa dan yin hidima ga addinin Allah tiba wasiyyata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma suna bin wasiyyar sahabba wasiyyar manzo sallallahu alaihi wasallam haifu qala lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bi sunnati na umarci ku na hore ku da bin sunnata sunnatil khulafa'ir rashidin da bin sunnan halifofi na shiryayyu almahdiyina min ba'di wanda suke shiryarwa a bayana su ne halifofinsa abakar da umar da usman da ali da abinda suka shar'anta shi a matsayin addini ya zama addini a cikin wani al'umma idan wani abu ya faru a zamanin umar sai wani ya ce ma ai abu kaza ba a yi shi a zamanin manzon Allah ba a zamanin Umar na aka yi shi da mutum ya faɗa ma ka to kenan bai san Allah ba ko ya ƙi gaskiya Umar ai ba wasa bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abi ta farkin sa duk abin da ya jagoranci mutane akan addini amma sai ne ce a'a ai lokacin Umar ko kuma abin da aka gabatar da shi a matsayin addini a lokacin sayyidina Usman ko sai na ali ko sai na abubakar sai mutum ya ce ai ba ai wannan lokacin manzon Allah ba ai abubakar ne ya ce ai kaza ko kuma usman ne ya ce ai kaza suwa ya ce abi su manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce abi su wa abdu alaiha bin nawajid ku yi riko da ita da firaku ma'ana haƙori dirkoki waɗanda ba sa zungucewa ku riƙe ta da haƙorin na gaba za a ce ko na baya turaku ni sunansu da hausa da gubba ko to ku riƙe ta da manyan haƙorin waɗanda ba za su cire ba wa iyyakum muhdathatil umuri kuma na hane ku game da bin sababbin abubuwa abin da ke da sababbin abubuwa ba kayayyaki na zamani ba abun da za a zo da shi sabo a wanga zamani a ce addini ne kuma manzon Allah bai san da shi ba sahabban manzon Allah ba su san da shi ba to kada ku bi wannan dole zai zo ya ce ma ya kaza yana da kyau ai ya kamata sai ka tambaye shi manzo Allah ya karantar da wannan sahaban su sun yi wannan abun idan ba su yi ba to a bar shi na ganin abubuwa da yawa ana yi mutum yana cewa in an yi su akwai falala to mu ba mun ci babu falala ba ne tambayar mu a cikin wa'annan abubuwa manzo Allah ya yi su eh ya yi to lalle suna da falala sabon manzo Allah sun yi e yana da farilla amma ba su yi wai to la komai kyawun shi ba addini ba kuna gani ana kawo salati iri iri ce salati iri kaza yana da falala iri kaza duk ƙarya ce salatin da manzo Allah ya karanta shi kadai zaka yi Allah ya baka lada ba duk wani abu da kai bai da lada to akan ruda akan rudi mutane akwai abin da ake ce da shi masalihul mursala masalihul mursala yana da kama da sababbin abubuwa barin kawo mana misali yanzu wanga abubuwa da muke amfani da su ga su ga mikro ga wannan ga tabul ga ku a lokacin maza Allah yi amfani da su mahai ba inda zai kama a wannan lokaci akwai su yin amfani da su akwai laifi babu laifi to in ka yi amfani da su a yanzu ladan ka nawa in ka kai amfani da su zunubin ka nawa ba to ne sai ya ce ma ai kai ma kai bid'a inda ai ga abu kaza nan kasa abin da aka ce ma bid'a kai wani abu ka kudurci kazan nan da ni ina da lada kaza a matsayin wannan abun ya zama ibada to sai a ce da kacce ya zama ibada wannan ibada sahabbai sun san da ita manzo Allah ya karantar da ita to sai mu ce ma kai bid'a dauki misali mutumin da ya taron maulidi akwai lada a taron maulidi a masu yi shi ko babu lada eh to inda akwai lada sai mu ci a'a kayi bid'a saboda manzon Allah bai yi maulidi ba bai karantar da shi ba sabon manzon Allah ba su yi maulidi ba ba su karantar da shi ba misali da na kawo a'a su din a gurinsu ibada ne inda ka san son manzon Allah ibada ne to in kai maulidi don son manzon Allah menene a gurin su ka ibada ibada ita kuma me ake samu lada sai mu ce irin wagga ibada manzon Allah bai yi ta ba dan haka babu lada amma idan kuka ce a za mu zo mu yi biki don tuna mutuwar manzo sallah don tuna aihuwar manzon Allah biki za mu yi mu sha miya mu tashi mu watse kawai yanzu matarka ta aihu ka tara mutane ka ba su tuwo a ci a wace biki kai ba ibada ba in kai yi wannan sai mu ce babu laifi mu ai don haya ne da aka da an ce mu maulidi biki ne ba ibada ba ne shikenan ku ta bikin ku kuma cikin bikin in kun ka shigo da abin da ya saba ma shari'a shi ma kun yi laifi babu abin da zai baka mafita shine ka tsaya inda manzo Allah ya tsaye da shine kawai mafita na'am yau suna cewa wai ayyan izalawa suna bida suna musabaka da Allah ya tambaye ku musabaka ibada ce in ka tai musabaka lalaka nawa eh su ma izala sun ce musabaka ibada ce sai mace sun yi bida amma inda sun ce musabaka ba ibada ba ce kawai wasila ce ta har da ɗalibai in ka je ba a ca ga ladanka in baka je ba a ca ga ladanka to wannan kaga shi suna da mafita ke sai da duk da yake maluma da yawa sun yi magana akan musabakan nan da yin ta da barin ta wahi bar musabaka shine yahi a fahimtar da na yi ma bayanai na malamai shi ƙur'ani karanta shi ibada ne ka yi fatan wani ya kuskure a ƙur'ani laifi ne don maganar Allah ce ana samun wa'innan abu musabaka ni na zo kai ka zo wancan ya zo kowa son yake ya zama na ɗaya idan wanga ya jayo aya har ya kai ƙarshe bai yi kuskure ko ɗaya ba ya cancanta ya zama ɗaya ko bai cancanta ba to ni kuma ina so in zama na ɗayan ne in ya jayo fatan zan yi ya kuskure dan in zama na ɗaya ko fatan zan yi shi ci dan ya zama to shi ne Allah ɗaya a waɗi saboda Allah eh fatan kuskure ne wallahi na Qur'ani ibada ne karanta shi kuma magana ce ta Allah kai fata mai karanta Qur'ani ya zama yayi daidai sai zama to kai dan ka zama wani ɗaya kana fatan dan wanka ya kuskure a cikin maganar Allah wannan akwai matsala ni dai a ta fahimta musabaka ni ba na halasta yin musabaka a bisa bayanin da malama su gabata wanda suke da wani ra'ayi wannan ra'ayin su ita Allah ba wasa ba ai mu mun yi ɗalibta mun yi zaman abin nan sai da muka zo ni na yi musabaka na sha yi musabaka ta qur'ani ba kaka daga gaje to malam ko dan mai na yi musabaka ta qur'ani na hadda qur'ani mu karantu mu karantu muka tahiya kullun so muka mu yi ganye mu zo mu dai ya an ka tassa wannan suna yi muka sun yi kuskure biyu ko uku sai mu ce to alhamdulillah muna da ci to wala ilmu inda Allah fa inna kullu bid'atin dalalah kowane irin bid'a bata ne duk wani abu da aka kirkiro aka ce addini ne manzo Allah bai shi wannan bata ne wa ya'lamuna anna asdaq al-kalam kalam Allah ahlus sunna sun san cewa zance mafi gaskiya shine zancen Allah alqur'ani ke wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam shiriya mafi alkhairi shine shiriya da manzo Allah ya zo da ita ويثيرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس suna fifita zancen Allah akan wani zance wanda ba shi wani daga cikin kalaman mutane ai min kalami asnafi nas na daga zancen mabambantan mutane wa yuqaddimuna hadayan muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma suna gabatar da shiriyar manzon Allah ala hadi kulli ahadin akan shiriyar kowane mutum ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة شيء ساكي شيء سؤال الكتاب والسنة إن نود أن كتما وانا أهل الكتاب والسنة ني إن كتاب والسنة كنا سواء إن كتاب والسنة سنة وانا سكي قباتة القرآن السنة المنزوع الله أكن كومي wannan shine aqida ta ahlus sunna kuma jama'a ba gabaki ba sai da hukunci ya zamanto bai shahe gab sai kai ta jin daɗi ai ya shahe wani ne sai ka ce ya yi amma kuma radda hukunci zai biyo kanka sai ka rinka abin nan ganin kamar kaka ne ka san yanzu wani yana son shi wani kasuwanci aka ce ai kasuwancin nan bai halasta ba sai shi kira wani malami ce mai malam wani me hukunci aka abu kaza sai ka ce mai ai hukuncin kaza ne sai kira wani wai yana neman da ya samu wanda zai ba shi fatawa da ta dace da ra'ayinsa ko da ba daidai ba ne sai ce hawa kaji malami sai ji shi abin shi an yi magana ce ai malaman ne ce ai ba na yi haka nan ba sai da yawa sai ga wani ya dubu kafin ya ma tambaye ne ya tambaye mutum ashirin ko talatin sai daga baya zai shi ya tambaye wannan ba ahli suna ba ne ahli suna duk abin da aka ba shi umarni daga kitabu wa sunna yana yin aiki da shi to kun ji abin da yake magana yake cewa kamar zancen da muke cewa wajibi ne mutum ya bi umarnin hal- abinda duk halifofi na mazala suka sharanta sai ka misali ce to akwai wanda suke iya suke matarsa saki uku lokaci guda in an kace mu saki uku ne su ce ai lokacin umar ne an kame da shi saki uku su don haka ba za su aiki da wannan magana ya ce to irin wannan kamar yaya ne za a yi wannan maluma sun riga sun gama bayanin shi abin da ka'ida shi ne wal urfu ma'amulun bihi idza warad hukumun min ash-shar'i sharif lam yuhad a al'ada ana yin hukunci ne ta addini in an samu wani hukunci na shari'a da bai iyakance ba al'amari na saki ana maida shi ne zuwa ga al'ada idan al'adar mutane suna girmama aure sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa wasa da saki sai aka samu wani ya yi saki uku a kalma guda sai a maida shi kalma a maida shi saki guda shi kuma ya yi bid'a dan ya saba makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ko mutane suna wasa da saki ba a bada kowa a bude sai a toshe wanda biyu saki saki uku lokaci guda sai a zartar masa da shi almuhim wannan irin wannan hukunci ba a ba da amsa shi kai tsaye haka ko da kai kana malami ne in mutum ya kira ka yace ana gafarta malam mata ta ce na suke da suke uku a kalma guda yanzu yaya za a yi to kaka ce mai ai uku nan ko kuma kaka ce mai ai ɗaya ne sai ka ce to ka je a je a yi bincike ku suwaye me matsayin ku a fahimta suna menene kaza menene kaza sai a sani da za a rubuta da haka ko wasu amsoshi ba a bada su kai tsaye an tambaye ka dole sai ba an yi bincike sannan wasummu ahlul jama'a an ambace su da suna ahlul jama'a da annal jama'a ta hiyar ijtima'a domin abin da ake da jama'a shine haduwa wa didduha furqa kishiyan haduwa shine rarrabuwa in kana lafzul jama'ati kar sara isman li nafsil qaumin al mujtami'in duk da yake lafazin jama'a ya kasance suna ne ga mutane waɗanda suke haduwa akan wani abu amma an ka ce da ahlus sunna wal jama'a ana nufin waɗanda suka haɗu akan tafarkin bin manzo sallallahu alaihi wasallam wal ijma'u huwa huwa al asl al thalith alladhi yu'tamadu alayhi fi ilmi wad din sannan daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a suna lissafa ijma'i a matsayin asali na uku wanda ake dogaro da shi a al'amarin da ya shafi ilimi da kuma addini masadir tashri ma'ana gurin da ake tsotso hukunci na shari'a gurin da ake tsotso hukunci na shari'a a shar'antar da mutane akan ku ce ku yi kaza ko ku bar kaza muna da guda nawa ne muna da guda hudu na ɗaya alkitabu alkur'ani za ka nemi hujja to sai ka koma a ƙur'ani ka samu hujja na biyu a sunna idan kan nemi hukunci a sunna a Qur'an baka samu sai ka dawo ka ji to yaya manzo Allah ya bayani akan wannan na uku shine ijma'i abinda malum ma na wannan zamani suka haɗu akan hukunci kaza kaza ne to kai kuma bayewa ka dawo ka saba musu bayan sun haɗu akan mas'ala sun ba ta hukunci guda to su ahlus sunna wal jama'a suna yadda da duk abin da maluma suka haɗu a kansa suka tsaye da hukunci a kan shi to su suna aiki da wannan kiran suna lissafa ijma'i a matsayin masdari da suke yin aiki da shi a addinin su na hudu shine qiyasi qiyasi shine za a samu mas'ala da ta bijiro amma akwai matsala da ta yi kama da ita a wancan lokaci wannan a wancan lokaci wannan matsalar an samu hukuncinta da aya ta yi bayani a kai amma wanga zamani ba a samu aya ko hadisi da ya magana a kanta ba to sai ka ɗauki wannan ka kwatanta ta da waccan ka ba su hukunci iri ɗaya saboda sun yi alaƙa da wurare da dama mu dauki sama- misali shiga- sigari taba sigari me hukuncin shanta a musulunci akwai ta a cikin qur'ani akwai ta a cikin hadisi amma ta yaya ta zama haramu saboda tana akwai makamantanta da suka zo a nassi na shari'a da suke ɗauke da halaye irin nata aka haramta su to ita ma sai a haramta ta saboda ita ma tana da irin wancan abubuwa mu ɗauki giya in mutum ya sha giya a shari'a yana da hukunci ko bai da hukunci saboda me tana hidda mutum daga cikin yanayi mai kyau tana sa zub da mutunci tana sa mutunci tana sa cuta tana sa kaza shi ko musulunci yana kula da abubuwa guda biyar ko shidda duk abin da zai taɓa wa'innan abubuwa to ba halasta a yi su abin da zai cutar da addini abin da zai cutar da hankali abin da zai cutar da dukiya abin da zai cutar da lahiya abin da zai cutar da mutuntaka na mutum duk abin da zai zo ya yi fada da wa'annan abubuwa da ka kalle shi daga nesa in zai taba ɗaya daga cikin wa'annan zai ce baya halasta sigari tana cutar da lahiya ko ba ta cutarwa to dan nan ba a gusa sai a ci haramun ci haramun ci wuyi wuyi tana cutar da laya ko ba ta ci sai a ci haramun kodin kun gane misali to sai ya zama a'a ni lahiya ma ta ka kara ne to sai a ce babu lahi tana kara ma lahiya tana kara ma mutunci ne a idon mutane ko tana rage ma mutunci tana zubarwa ko sai ce koda tana ƙara ma lahiya don wani zai ce ba su cutar da shi ko sai ce koda tana ƙara ma lahiya inda tana zo da mutuncinka to haramu sai na ce ah mu inda muke ma na sha shiga da babu komai sallah ma kana ba su ma kina ba su zo da mutunci to sai kuma mu dawo wasa ne da tattalin arziki ko kuma almubazzaranci ne tattalin arziki eh to sai a ce inda tana wasa da tattalin arziki a barta a barta a'a aini na ma samun kuɗi da nake shinta na hau mutum bai hita ka sha ɗan sigarin biyar a rana dala hamsin kuma sun tahi ne ba su kawo riba kullum ka saka kenan ba yi da zai misali na kawo da sigarin da sauran ire-iren wannan وهم يزنون هذه الأصول الثلاثة جميعا jami'a ma alaihin nas suna auna wa'inna abubuwa guda uku ne akan dukkan abin da mutane suke kai min aqwalin in maganganu ne za ka yi wa amalin da ayyuka batinatin aw zahira ma'ana maganganu da ayyuka na koye ne ko na bayyane kun san akwai ayyuka na koyi akwai kuma ayyuka na fili akwai maganganu na ɓoye akwai maganganu na fili me aiki na ɓoye kaga dai hassada aiki ne na zuciya keta kulle ɗan uwanka a cikin zuciya kana jin haushin shi da abin da ya kama da wani munafurci to nan a ɓoye ne baka ganin su to za a yi amfani da ƙur'ani a yi ma hukuncin ka in kai mahasari ne za a amfani da sunan manzo Allah a hudu hukuncin munafiki yanzu cikin mu ne in akwai munafiki wa sani eh amma yana da hukunci a shari'a ko bai da yana da kaga wannan duk abubuwa ne da suke a koye haka ma abin da ya shafi abubuwa na zahiri shine abin da ya to ya bayyana ga mutum mimma lahu ta'alluqun bidin na abin da yake da alaka da addini wal ijma'u alladhi yantabitu ma'ana ijma'in da yake tafiya akan tsari ko ma kana alaihi salafus salih shine abin da mutanen kirki suke akai in ba'dahum kafir al-ikhtilaf domin bayan su sabani ya yawaita wa intashara fil umma kuma sabani ya wato a cikin al'umma ku kula idan al'umma suka haɗu akan ƙawata abu to sai a duba su waye yanzu sai 'yan daudu su haɗu dukkansu su ci ba laihi ba ne mace ta yi tare da maza in sun kai su miliyan goma wannan magana ba ta da wuri a addini saboda ba sun yi tufaƙi wani abin akan abin da shari'a ta yi da shi ko ba haka wani amma a samu manyan malamai a ce malami goma ko ashirin wanda a zamanin nan ne su ake la'akari su a matsayin malamai sai su ba da fatawa akan abu kaza kaza ne to sai a ɗauki shi a aiki da su an gane lissafin ko Allah ya mana jagora no hmm? to mun karanta shi bi ma lahu ta'alluqun bi din ko mana abin da yake da alaka da addinin musulunci mun karanta shi الفصل الثاني من خصال أهل السنة الحميدة وأن فصل ذي بياني أكن ɗabi'un أهل السنة ɗabi'un قد أنا أقول لك شيء أنا قال من وين إيه أنت shida ishirin yana ƙare mana wannan min fisali ahli sunnatin hamida na daga cikin ɗabi'u ahli sunna na gari thumma hum ma ahli usul sa'annan su tare da wa'annan usul ya amuruna bil ma'ruf suna yin umarni da aikin kwarai wa yanhauna 'anil munkar suna hana mutane game da aikata mummuna aiki ala ma tujibu shari'a akan duk abin da shari'a take wajabtar da shi ويرون إقامة الحج كما سنة غنين أتفي أي حج والجهاد دي جهاد والجمع والجمع دكما حدوة غانيكو نجمع ko na sadori da abin da ya kama da wannan wal a'yadi da kuma idodi kamar sallah babba ko karama ma al umaradi ma'ana suna ganin bari mu kai dai karshe فيرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا نني ذا سو أهل السنة سنة غنن halascin ka je aikin hajji ko ka je wurin yaƙi ko ka je ka halarci juma'a ko ka je idi tare da shugabanni mutanen kirki ne ko kuma mutanen banza ne kamar a aqidatu ahlus sunna wal jamaa ba a yin fito na fito da shugaba ko da dan iska ne khawarijawa su suke da aqidar fito na fito ga shugaba idan ya saba ma abin da suke akai amma ahlus sunna za su yi hakuri su bi shugaba saboda bin shugaban shi zama maslaha matukar dai yana musulunci ko da shi mutumin banza ne an fahimci hausa yanzu kun taso kai tsaye sai ku ce mu shugaban kasan ku mu ga mai da shi ba za mu mai tawaye za a yi kaza duk wanda kaji wanda kaji suna hada wannan ba ahlus sunna bane wal jamaa ahlus sunna suna bin shugaba ko da zai zalunce su sai dai su jira su kama ko a gurin Allah subhanahu wataala yuhafizuna ala jama'at ahlus sunna suna kiyaye jam'i wa yadinuna bin nasihati lil umma haka ne ko sa'annan suna jayuwa zuwa ga yin nasiha ga al'umma mana suna yin addinin su ta hanyar yi ma al'umma nasiha wa ya taqidu na ma'ana qaulihi sallallahu alaihi wasallam sun kudurci a zuciyarsu sun yarda da ma'anan faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam da yace al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan mumini da mumini dan wasu kamar gini ne almarsus wanda yake jere ka gani gini bulo da bulo a ƙa'ida na wanda ya gini in ka kalli kowane bulo yana bin ɗan uwansa ne shine marsus jere da juna ya shuddu ba'dahu ba'dan sashi yana ƙarfafa sashi haka ya kamata mu zama mu zama juna ba muna cin bayan juna ba duk mutumin da kaga yana son ya ga bayan dan uwansa musulmi to ba ahli sunna ba sai dai ko inda baki ne sunnar take amma in dai sunna ta gaske ce ahli sunna baya fatan ya ga dan uwansa ya cikin damuwa fa qaw shabbaka bayna asabihi manzo sallallahu alaihi wasallam ya game tsakanin yatsunsa kaga yatsa guda in ka hada su za ka sun yi karhi shine wa shabbaka bayna asabihi wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da kuma hadisin da manzo Allah yake cewa matalul mu'minina fi tawadduhim misalin mu'mine wajen kaunar su wa taraqumihim da kuma jin kansu wa ta'aqufihim da tausayin junansu kamar talil jasadi kamar jiki ne idan shikakka min udun idan jiki wata gaba ta samu rashin lahiya ta da'a lahu sa'irul jasadi bil umma zaka ga sauran jiki ya kawo gayyata ya kawo gayya ta zazzabi wasahar da kuma rashin kwanan dare ya ba da gudunmuwa misali Allah subhanahu wata'ala duk abin da kaga an sama suna guda duk abin da yake da suna guda to duk inda gehen sai samu matsala wani gehen yana cikin matsala kun gane ta me muke son yi mana yan ka ce jiki daga ina yake fara tun daga kai ko har zuwa ina har zuwa kawo hukum to idan ka kwanta aka ɗauki yatsanka na gehe aka sa shi cikin wuta duk da yana can gehe wala ba za ka yi kwana ba sai idanuwa ya ƙi runtsawa zuciya ta ƙi yadda duk ba ka jin daɗi saboda duk hoce guda da ko ba ka wani amma da Allah ku diba tsakanin ɗan yatsa na kafa da idanuwa akwai tazara mai yawa ko babu tazara amma a lokacin da aka taɓa ɗan yatsa a lokacin na ƙwaƙwalwa za ta nuna ma an taɓa ɗan yatsa a lokacin da jikinka zai nuna ma an in cikin ka bai da lahiya lokacin cikin ka bai da lahiya saboda abu guda ne to misalin wannan misalin duk abin da yake da suna guda ɗaya nan na nake sanya mutane ishara yan ka ce duniya wagga duniya da muke ciki guda nawa ne ba ba na amsa ba ba guda ce ba sunanta duniya ko to inda dai sunanta duniya ne ƙwaryar duniyar da Allah ya yi ita duniya kanta zaman lahiyanta kowane sashe nata ya zamana lahiya idan wani sashe nata ya samu matsala to wani sashe da yake can bai san wannan nan ba zai wani matsala za ta kai gare shi inda duka an taɓa duniyar da tura suka ga sai suka yayyanka ga Nijar ga Najeriya ga Mali ga Burkina ga Benin ga Amerika ga Faransa duk mina na an kai yanka an kai wa'annan kasashe duniya ko to idan america tana son zaman lahiya ta bar niger ta zauna lahiya in ta taba niger to ko tana so ko ba ta so ta shiga matsala idan najeriya na son ta zauna lahiya to ta bari duk kasashe su zauna lahiya sai ta zauna lahiya inda duniya ce idan risi tana son ta zauna lahiya ta bar da ta zauna lahiya kenan duk wata ƙasa ta duniya da take ganin ta kai tana da buƙatar wani abu a wata ƙasa in ta ce ba za ta bar wasu ƙasashe su zauna lahiya ba to ba za ta zauna lahiya ba ita duk wanga rudani da an ka samu ba komai ba ne shugabannin ƙasa kowa ya dawo ya yi watan ƙasa kowa ta ta yi a turba yadda Allah yake so to sai kaga kasar ka ta zauna lahiya amma matsalar kake son ka sa kasar suwa ne cikin matsala ai a baka zama lahiya inda kai ma duniya kake a ba guda ne lokacin da aka ce an samu nijar takunkumi nijar da ta shiga matsala to sauran kasashe ma za su shiga matsala duk da fa ana ganin nijar ba komai bace amma dai cikin duniya take to inda tana cikin duniya in ana son zaman lahiya a rabu da ita sai a zamana lahiya Allah ya mana jagora to wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da fadin manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa matalul mu'minina fi tawadduhim misalin mu'mine wajen soyayya an kace tawadu ya wuce soyayya sai dai kauna daga alwuddu ne wajen kaunar da suke ma juna wa tarahumhim da kuma tausayin juna tarahum mana jin kai wa ta'atufihim da kuma at-ta'atuf daga ataf ne mana a ce shi ma ya dauki ma'ana tausayi da kuma rangwamtawa kamar sanin jasari kamar dai jiki ne idan shi ta kamin hudun shi jikin mutum in wata gaba ta kawo kuka ta samu rashin lafiya da da'anahu sa'ir jasadi bil humma sai sauran jiki ya kawo gudunmuwa na zazzabi wasahar da kuma rashin bacci ana asahar shine kwana dare ba kai kwana ba ya amuru na bisabar inda da bala ala suna suna yin umarni a yi haƙuri an samu jarabawa wa shukur inda da khali a gode wa Allah an samu wadata wa rida bi muri da qada'i a yadda da hukunci ko ka ce kaddara mai dace jarrabawa da Allah ya hukunta ma mai dace ka yadda da wannan wa yad'una ila makarimil akhlaq suna kiran mutane zuwa ga dabi'u nagari wa mahasinil a'mal da kuma aikata ayyuka nagari shine mahasinil a'mal wa ya'taqiduna ma'ana qawlihi suna kudurcewa a zukatansu ma'ana fadin manzo sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa khuluqa ma'ana wanda yafi akamar mu'minina imanan wanda ya fi cikan imani daga cikin mu'minai wanda yake da kamalallen imani shine ahsanuhum khuluqan shine wanda ya fi su kyakkyawan dabi'a wa yandabuna ila an tasila man qataka suna kwadaitarwa shine annadab mana an suna so yadda mutane ila an tasila man qataka cewa ka sadar da zumunta ga wanda ya yanke ma zumunta wannan shine kaida na ahlus sunna ba su cewa ni inda yace ba yi ba shi ba ni ma ba ni ba shi ahlus sunna ba haka suke ba wa yu'ta wa tu'tiya man haramaka ka ba wanda ya hana maka wa ta'fu amman zalamaka ka yayyafiya ga wanda ya zalunce ka fa ya'muruna bil birril walidain ahlus sunna suna yin umarni da ayyukan iyaye biyayya kuna ji ko zai ga wani dan bidiya ko gama karatun fatiha bai yi ba amma wani zai ce ahli sunna ba su mu yayin su bai yi ƙarya ne ba ki da ahli sunna ba su sannan abin da za mu muna kare duk in kai ma kanka ka san ba ka mai yayin ka bai to ka haida kanka daga cikin ahli sunna dan baka da aqida ta ahli sunna aqida ta ahli sunna shine yi ma iyaye biyayya wasilatul arhami da sadar da zumunci wa husnul jiwari da kyautata makwabtaka kamata ya duk wanda zai makwabtaka da kai ya zama ya samu kyakkyawan makwabtaka tare da kai ba tare da ka cutar da shi don gaskiya da yawa suna yin haka wani za ga ya ce ahlus sunna ne yana cutar da makwabcin shi ba aqida ce ta ahlus sunna ba wal ihsan ila al yatama da kyautata ma marayu wal masakin da miskinai wa ibn sabil da matafiya akan hanya wal rifqi bil mamluki suna tausiya ma bawa a lokacin da yake akwai bayi وينهون عن الفخر أهل السنة سنة يهني أكن الفخر والخيلاء لجرمانك والبقي لزالج والاستقالة دنون معمية كلمة استقالة تنا لما أنوني ديوا دا أكي أمفاني ديتا أما دينا أكي استقالة نون معمية ko kuma a ce kai dogon hannu akan wani an gane misali ko gagashin nan wal istiqalati ala al khalqi bi haqqin aw bi ghairi haqqin ka nuna wa mutane gadara ka mamaye su ka nuna kayi karhin su ko da haƙƙi na kanu da zai sa ga ko babu wani haƙƙi wani sai ya cuce ka babu yadda za ka yi to baya halasta mutum shi wannan wa yamaruna bi ma'alil akhlaq suna yin umarni da ɗabi'u maɗaukaka manyan ɗabi'u na gari bayan hauna an safsafiha suna yin hani game da ɗabi'u waɗanda suke ba na kirki ba kenan ɗabi'u na ƙasa kenan na na ne na na ga wajen kenan wa kullu ma yaqulunahu duk abin da suke faɗa aw yaf'alunahu ko suke aikata shi min hada na wannan bayani wa gari da wani sa fa inna ma hum fihi muttabi'una lilkitabi was sunnah duk za su yi shi ne ta hanyar bin alqur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tariquhum hiya dinul islam hanyar su shine addinin musulunci alladhi ba'atha Allah bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam musulunci shine wanda Allah ya ko annabi manzo sallallahu alaihi wasallam da shi lakin lamma akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai dai lokacin da manzo Allah ya ba labari cewa anna ummatahu sataftariqu ala 73 firqa al'umma za ta karkasu gida 73 kulluha fi nari dukkan kasusuwan nan suna cikin wuta illa wahida sai dai kashi guda daya wa hiya sunnatu wal jama'a shine sunna da jama'a shi jama'a shine bin abin da suna ta zo da shi da alqur'ani ko kai kadai ne in ka bi sunna ka zama jama'a ko ku miliyan ne in ba ku bi sunna ba aikin banza ne bai da wani amfani fi hadisin anhu an samu hadisi daga gare sa annahu kala yana cewa hum man kana ala mithli ma ana alaihi yawma wa ashabi manzo Allah yace su jama'a su ne waɗanda suke kan irin abin da nake akan sa yau da kuma sahabbaina wa saral mutamassikuna bil islam al mahdi haka ne ko wa sar sai mutun ya zamo sai ya kasance al mutamassikuna masu riko bil islami da musulunci al-mahab shine tsantsa khalis anis shaubi wanda ya kubata daga garwaye shi kadai ne musulunci suke yi babu shakka babu kuma bid'a shaubi cudaye hum ahli sunnati wal jamaa kenan ne da zaka fasara abin wasara sai ya zamanto a yanzu an waye gari al-mutamassikuna bil islami al-mahab wayanda ke riko da tsantsan musulunci alkhalisi an shaubi wanda ya wofinta daga cakudawa da wani abu suwaye kuma ahlus sunnati wal jamaa sunni ahlus sunna wal jamaa wa fihi musiddiquna cikin ahlus sunna akwai siddiqai shuhadai da shahidai salihun da mutanen kirki kun gane ko shine min alladhina an'ama Allahu alaihim alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyina الصديقين الشهداء والصالحين to yanzu babu annabawa babu annabawa amma akwai siddiqai akwai shahidai akwai mutanen kirki wa fihim alamul huda daga cikin su akwai jagororin shari'a alam jam'i ne na alam in ka ce alam shahararre in san cikin malum akwai allama ko daga alam jam'i ne na alam na alam shine wanda yana da ilimi kuma ya shahara ko ma dai bai kai matuƙa a ilimi ya zama sananne ne akan abin da yake kita zuwa gare shi ya zama alam ya zama allama da yawa sai zama alam kuma yanzu ga lokaci kaga muna da allamai ko ba haka bane kamar shekh ja'far allama ne shekh albani allama ne a kawo wani haifan allama ne da kabiru gobe allama ne ahmad tijjani allama ne to kamar yana amma mu kawo mu duk ba a ce wani allama ko ba ko ba gane ba su yi wajen su ne allamomi irin wanda duniya ta san su wa wasabi hudduja kuma su ne hitillu na duhu ma'ana hitillu wa'inda suke kore duhu waulul manaqib ma'thura wa'inda suke da abin nan matsayi manaqib ɗabi'u matakai matakai ma'thura wa'inda aka wani samammi kenan alfada'il almadhkura da kuma falalola wa'inda aka ambata wa fihim abdal haka ne ko ma'ana daga cikinsu akwai al-abdal an ka ce al'abdal shi ne na baya daga badal kenan al'abdal shi ne alhalaf da abin da ya kama da wani na da mutu amma yana yana za a fimul abdal daga cikinsu akwai assa- mutanen kirki kenan shine as-salihin wa min ma'immatid din daga cikinsu akwai jagorori na addini alladhina ajma'a al-muslimuna ala hidayatihim wa li- wa dirayatihim kenan nan ku kula da mala yace wa fihim al-abdan daga cikinsu akwai salihai mutanen kirki wa minhum a'immatud din daga cikinsu akwai jagorori na addini alladina ajma almuslimuna wanda musulmai suka hadu ala hidayatihim akan cewa suna kan shari'a wa dirayatihim da kuma menene ƙwarewarsu abinda ake ce ma addiraya shine alma'rifatul amika zurhin sani ko da suke suna da zurhin sani وهم طائفة المنصورة سنة وانا اكتما طائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وانا من ذال يفعل أقام دسو يكتشى لا تزال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق wasu jama'a daga cikin al'umma na ba za su guji ba suna masu ma'ana bayyana akan gaskiya suna masu ɗaukaka da taimaka ma gaskiya la yadurruhum man khalafahum wanda ya saba musu ba zai cutar da su ba wala man khazalahum ko kuma wanda ya wofintar da su ba zai cutar da su ba hatta ta komu sa'atu har kiyama ta tsaya shine khatima mala yace fa asalullah an yaj'alana minhu muna roƙon Allah ya sanya mu a cikin su wa Allah ya yuziga qulubana kar Allah ya karkatar da zukatanmu ba da idan hadana bayan ya shirye da mu wa yahbalana min ladunhu rahma yi mana kyautar rahama daga gurinsa innahu huwal wahhab Allah shi mai yawan yin baiwa ne ga bayansa alhamdulillah rabbil alamin wala ya tabbata ga Allah ubangijin talikai wa salawatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammad kira da aminci Allah su tabbata ga annabi Muhammad wa alihi da iyalansa wa ala sa'ilil mursalin wan nabiyyin da sauran manzanni da annabawa wa alin kullin da mabiyan kowanne daga ciki wa sa'ilil salihin da sauran mutanen kirki alhamdulillah ina ganin mun zo inda za mu takaita muna roƙon Allah abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya kai mana gobe in Allah ya kai mana rai